لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zaman makokinmu na bana ya zo da tangarda ganin cewa ba kawai makokin shahadar imam hussein muke ba har da ma na shahidanmu a nan a lokacin ashura wanda ya janyo shirye-shiryen da suke yi ya ɗauke mana hankali a daidai wani lokaci ya samu dole mun tsaya muna magana dangane da shirye-shiryen nasu da suke yi kuma abin aika-aikan da suka aikata kuma har wala yau ya sake ɗauke mana hankali muna magana dangane da aika-aikansu kuma har yanzu ba su dandara ba suna nan akan makansu da cewa wannan dai aika-aikan za su ci gaba da yi kuma har yanzu ma ƙarin kulle-kulle suke so za ka sun juya mana ashuran ya zama yanzu ba mu yadda muka saba bisa al'ada a bara mun sami lokaci mun ɗauko tarihin waƙe tun daga fitowar imam salam har ya zuwa komawan iyalansa madina mun yi wannan a da shi ma dai a gurguje kuma mutum yana bukatan ya san tarihin abin da ya faru kuma ya san shi ba a dunkule ba a warware ko da warwarewan ba mai tsanani ba tunda in ga a warware shi sosai sosai zai zama ainihin mujalladodi ne na littattafai aƙalla ya zama bai jahilci mai ya faru ba ko da ba a dunkule za a gaya mashi kamar a jimla guda a ce imam hussein ya fito daga madina ya je maka sannan ya kama hanyar kuba aka kai shi a shakar bara aka kwashe yalansa aka kai su dimashik sannan daga baya aka suka koma madina wannan ba tarihi ba bai faɗi me ya faru ba wani ainihin yana bukatar ya ji me ya faru tirin tirin har ya zuwa har ya zuwa ƙarshe to sannan kuma bayan ya ji tarihi ɗin abin da ya faru ya san abin da ya faru to daga nan ne zai gina fahimta za a yi mishi in aka zo ana ƙoƙarin a fidda darussa daga abin da ya faru to shi ba bai jahilci abin da ya faru ba ballantana ya kasa gane darasin da ake ƙoƙarin a karanta amma aka so ƙoƙari ana karantar da shi darasi shi ko bai sa abin da ya faru to zai zama da wahala to ganin cewa kuma ainihin wannan abu ne da aka dabaibaye shi da da waɗansu labarurruka na ƙoƙarin rufe shi ko murguɗa shi ainihin ko a rufe gaba ɗaya ko kuma a murguɗa abin ya ba da wata ma'ana ta daban tamamin kamar yadda muke ganin yanzu muna ganin muna ganin tarihi ana yi aikan idanunmu za mu ga abu ya faru mun san ga abin da ya faru amma ga abin da ake cewa ya faru kamar yadda kamar misali jaridu yadda suka ɗauki abin da ya faru a fortescue kwayan duk suka ɗauki abin da aka gaya musu su faɗa dama shi ma akwai wani nau'in yaƙi wannan na labaru wanda za a murguɗa ku alhali ga wanda abin waɗanda abin ya shafa da wanda abin ya faru a kan idanunsu waɗanda yake su sun ji a jikinsu ne suka gani da idanunsu to su ga abin da suka sani amma ga wani can ya je yana ba da labari shi ba shi a wurin bai san abin da ya faru ba amma yana ba da labarin a labari daban kuma shi ne kwayan za a ɗauka muna kuma ganin ga yadda ainihin labaruka daban-daban wanda ka kai ka san ga abin da ya faru amma ga abin da ke cewa ba to wannan shi cikin irin wannan ne shi ma waƙen karbala an yi ƙoƙari a dabaibaye shi da labaruka daban-daban waɗanda suke za su ba shi wata ma'ana ta daban daga cikin abin da suka yi ta ƙoƙari wanda kuma suka iya gina al'umma a kai wanda ke sai ainihin sai an daɗe kafin ainihin a warware ma al'umma wannan abubuwan da aka dabaibaye shi da shi to cikin abin da suka dabaibaye wannan al'amari da shi har da cewa ainihin ranar goma ga watan almuharram rana ce mai daraja wanda ainihin abubuwan kirki daban-daban ma duk ranar su kawo kuma za ka ga malamai da raunansu a mumbarori suna magana dangane da muhimmancin ashura har ma su su ta labarin batun ladan azuminsa aka rawaito ma wa annabi ya yi azumin wani kuma ruwa aka ce bai yi ba ya ce baɗi ne zai wani lubura kuma ya yi ranar ya kasance yana ashura ne sai ce baɗi ma zai tasowa kuma sai daga baya kuma sai ya zama shekarar bata zagayo ba so bai taso amma wani lokaci kuma su ce ran taso an yayi bai ashura ba da yake dai duke rikirarrun zantuka ne inda ma inda ma wani abin al'ajabi shine da yake ko karatun suka rike ne ba su sa hankali a ciki shine inda aka sami ruwaya kuma yana cikin sahihu muslim cewa an ruwaito daga ummar mu'minin aisha cewa ta ce ranar ashura dama tun a jahiliya laraba suna azumi sai ya zama manzo Allah ma yana wannan kenan sanannen abu ne tun a jahiliya shi ma azumin jahiliya tun kafin annabi ya bayyana kuma ga shi wasu yihi an roto daga matar annabi dama can a jahiliya kafin aiko annabi kenan mutu larabawa suna wannan azumin sai mutum bai su da suke a jahiliya a wani addini kenan addinin mene ake a zamanin don an san a jahiliya suna bautan gumaka ne to shi azumin meye ma'anansa na ashuran ko tun raguwan addinin annabi ibrahim ne suke amma dai abin da suka ce a inganta shi ne dama sanannen ra ana azumin salama to kuma bayan wannan kaga an gama magana ya kare tun a jahiliya dama ana azumin ashuran annabi ko da aka yi mishi wahayi shi ma ya sai da azumin jahiliya to kuma su suka suka ce da ya zo madina sai ya ga yahudawa suna azumi ya ce wace rana ce wannan kaga bai santa ba ke alhali da can ya santa yana azumin ta tun laraba ma a jahiliya duk santa sun santa a nafsin sahihin musulun din kuma a wannan sahihin musulun din da aka faɗi wannan na aka kawo wannan cewa sai annabi ya tambaye su wannan wace rana ce kaga bi ma'ana bai sani ba sai suka ce mashi ayran nan ne aka tsamar da annabi musa daga aka halakar da fir'auna shi yasa muke azuminsa don murna sai ce ai mu muka fi cancanta da musa fiye da ku sai ce ai azuminsa to daga nan to kaga shi wannan kaga za ce an ce sunan jahiliya ne yanzu kuma an dawo an ce sunan yahudu to sunan waye kenan a wani wuri sunan larabawan jahiliya a nafsu littafi guda sai yi musulun sunan jahiliya yanzu kuma sunan yahudu a kowanne daga guda biyu shi ya cancanci ya zama annabi yana koyi da sunan jahiliya to sunan yahudu ba to haka nan kuma wannan littafin kuma aka samu ingantaccen ruwaya cewa ranar tasowa ne ake haka annabi ya kasance ba ba ba ashura ya ce ake azumin ashura kacin ran tara ga wata haka annabi yake shi kuma wani ruwan shi kuma daga wani sahabin annabi duk sahihai to sannan kuma da abin da aka kirkiro har da addu'o'i kamar yadda ma'abucin mafati ya kawo shi inda ya kawo ainihin cikin kirkire-kirkirensu akwai akwai ma addu'a ta musamman da ake yi ana godiya ga Allah ana tasbihi ana gode masa saboda darajojin abubuwan da ya yi ranar ashura ainihin ana wato kamar ka ce bannan rana ce ta ta musamman mai darajar gaske wanda yake akan yi ayyukan kirki Ya ba ta zan gan shi a nan da ainihin aka kawo eh ga shi nan shi addu'an ya fara ne da cewa kirkiraren addu'a ne amma aka ce a ruwaito shi بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وانا وانا فرقم فرقم الدعاء تسبيحي ne mai kyau ruwaitacce to sai aka shiga aka shiga cikin sadarorin bayan tasbihohi da sabbi sai kuma aka yi salati ga annabi da iyalan gidan annabi har sau goma sannan sai aka ce ya kabila taubata adama adama yawma ashura ya rafi a idrisa ila sama'i yau ma'ashura ya musakkina safinata nuhin alal judi yau ma'ashura ya giyasa ibrahima min nari namuru yau ma'ashura hakanan hakanan hakanan hakanan ana ta roƙon allah saboda abubuwan da yi ya karɓi wace rana ce aka karɓi tuban annabi adam dan ashu wace rana ce aka daga idris zuwa sama dan ashu wace rana ce jinin jiran annabi nuhu ya tsoro akan judu ranar ashura wace rana ce allah ya tsamar da ibrahim daga wutan namurud ranar ashura wace rana ce aka tsamar da musa daga fir'auna aka halaka shi ranar ashura wace rana ce isa ya tashi sam ranar ashura wace rana allah wace rana aka haifi annabi muhammadu ranar ashura lalle akwai wanda ya ce aka ranar ashura lalle na karanta ne wannan na sha mamaki darajojin ashura ya ce lalle wani da kikirji ya ce lalle annabi ma ranar ashura aka haifi shi na jin sunan littafin da daɗewa na karanta littafin irshadin ibada ila sabilar rashad a ciki an ce ranar ashur aka yi aka yi irshadin ibada ila sabilar rashad lokacin na da namallaki littafin 69 kilan miladiya lalle tun an zo da shi haka ya fada ruwa har ruwa ya dan fara wanke shi na sai littafin a ciki akwai cikin bayanin ma akwai ainihin wani bawan Allah da ya azumin ashura kawai sai ya mafarki da wata hurin id inda ya ga kyanta malam da irin abubuwan da aka bayyana irin adon da ke tare da ita ai da ya farka kawai sai ce ya rabu kawai a ɗauki ransa kawai ta kafin shi sai ko allah ya ɗauki ransa to yana can yana yana shan shagalinsa a aljanna ya yi azumin asho to za ka za ka da zarar wani daidai wani lokacin aka an hau mun barori ana ta ba da farololin asho to amma ba su iya dukan kirji suka ce kuma cikin alheran da suka auku ranar ashura har da kashe Hussein bin Ali wannan ba su da kirji sun fara ba amma abin da yake nufi ke kaga tun da rana ce da alherai ke akuwa to ka gani la shakka irin wa'annan kirkire-kirkire ainihin nasu ban madina ko hawarij din muskar don a zamaninsu akwai awai akwai nasu bai a madina birnin annabi wanda aka koma sai maki annabi ke zaune a ciki a wancan lokacin ke da kuma hawarij din muskar muskar kuma shine birnin babban birnin oman na yanzu yanzu in ka ce mutanen oman hawarijawa ba su yadda ba san ba su ba su ba hawarijawa ba su ibadiyawa ne akwai wani wani wanda ya fi da masu masaba ana ce masaba ibadiya daga sunansa ibn ibad sai zama ainihin ana cewa mazhaban ibadiyya sun iya kama da sauran mazhabobin aro sunawar jama'a amma lalle asali da can kakanninsu hawarijawa ne amma yanzu mutanen musu kaɗan kace masu hawarijawa sai su aka yi kuma mutane suka ji hajji za su ga mutanen oma da yawa suna suna sallah kan shi yayi kama da na shi'a suna sakin hannu suna sujudu shukur suna kunuti wayansu abubuwa don wayansu abubuwa na khawarij yayi kama da na shi'a saboda sun balle daga imam ali sun balle ne suka dawo suka ce shi alin ya kafirta saboda ka ba mamaki a gansu da wayansu abubuwa na koyarwarsa amma da wani fadara kuma da suka dora a kai to ko kuma ire-irensu na a zamanin mulkin banu umayya ainihin abubuwa da dama suka nuna duk a rannan ne suka auku har ma da haihuwan wasu annabawa duk sun ce rannan ne to ma'ana durin alkhairai rannan suke sauka in haka nan ne kaga kashe hussein ya zama mai nake tun da ranar alkhairi ranar aukuwan alkhairu ma'ana kenan abinda suke so su ce su banu umayya ne rannan ne suka yi nasara suka rusa gidan muhammadu suka tabbatar da cewa yanzu mulki ya zama nasu ba su fuskantar barazana saboda haka suka yi azumin wannan rana domin murna saboda haka suka sunnan tashi ya zama sunna suka kirkiro hadisai suka jingina ma annabi inda Allah ya kama su hadisai nasu sai suka yi ta karo inda za ka ɗauko a sahihin littafin suka ce wannan sahihi ne duk abin da aka rasa to nan kaji an ce ka Allah misali ka gana an ce dama wannan azumi to larabawan jahiliya suna a kuma wannan hadisin ya ce da aka zo madina ne sai annabi bai sani ba sai ya tambaya me me zai sa ya tambaya abin da bai sani ba ya zarga ya san shi wannan wace rana ce na kuke azumi suka ce ai da aka samu da kuke kaga bai sani ba ke sai ce ai mu ne aura da masu da Musa fiye da to kaga wannan annabi ya koyi wannan wajen suwa ne kenan kai bai sani mu ko a wajen mu annabi yana da ilmul awwalina wal akhiri duk littattafan da aka saukar ma annabawa duk manzo Allah ya san su duk ilmu makan annabawa duk yana da su har mu'jizozin annabawa duk nasa ma ya wuce nasu har da sandan musa da warkar da mai kuturta da makaho da ta da matattu duk mu'jizozin annabi ya wuce duk an bashi wannan hamma da fiye da amma shi ne ke tambayan yahudu ba annabi ba yake tambaya ba annabawa ba mutane yahudawa yake tambaya me yasa ku shi bai san suka ce mun fi cancanta da musa fiye da sai shi ai shi ku muku muku abin da muka sani daga nasir alkurani wa mayan duk anil hawa in huwa illa wahayin yuha cewa shi ba ne ba shi ke kirkiro addinin ba amma wannan an ce shi ne da ya ga haka nan kuna azumin shi saboda kuna murna an tsamar da wasu a mu ne ma aula da mu yi kawai sai ya ce to a jama'a ci gaba da na ka samu sai aka samu waladansu kuma wato yo kokarin a bizne waƙen karbala amma yi waƙen karbala ya kibe su ba to kuma sannan kuma suka suka zo suka yi ta maganganu na murguɗa tarihi wani lokaci su yi- su nuna abin lalle abin takaici ne ya faru don la mahalata an san haka ne amma kuma su nuna cewa abu ne a tarihi da ya akwai wuce wani lokaci kuma su yi kokari ma su nuna cewa abin da ya faru ma shi Hussein ne yake da laifi kamar da suke cewa an kashe shi da ko- takobin kakansa don kakansa ne ya ce in al'amarinku yana tare a kan shu- shu- sarkinku guda sai wani ya zo yana neman ya tsaga sandan a raba jama'a kusa da wayarsa kowa ya shi kutun kuna da sarki ga ga- garinku da sarkinku guda ɗaya. sai wani ya zo yana ƙoƙarin ya nuna shi wannan sarkin abin da yake ba kyau bai cancance ya zama sarki ba kaga in ya sami magoya baya an zama nawa kenan an jama'a sun zama kan nawa kenan kashi biyu kenan to sai aka ce wannan a sare masa wayan abin da ake kowa ya shi a tsaya kawai in dai ana da sarki guda ɗaya a tsaya ɗan abin sarkin kawai shi ne addinin musulunci illa iyaka kaga ko da musa ya zo ya sami fir'auna kaga ya nemi ya raba al'umma tun da yake ainihin ga fir'auna yana ikonsa shi ya zo zai raba al'umma ya zo ya ɓalla daga ciki. kaga fir'auna ya kamata ya sa rai masa wani. to ba su ce su in al'umman ku yana yana tare a- a kan mutum ɗaya ba su ce wani iri ba sai mu tambaye su ko da fajiri ne tun da abin da aka yi al'amarin ku na hannun mutum ɗaya ko da fajiri ne kuma ko abin da yake ba daidai ba ne ya yi ba daidai ba ne kuma idan mutum ma shi yake da iko ba a kan nuna masa ya yi wani abu ba daidai ba ba ku ce ainihin halifan farko a cikin jawabinsa ya ce ku bi ni in na bi Allah ba in ko na saba ma Allah ba biyayya ah, ba ba biyayya gare ni a kanku haka ya ce ku- ku bi ni matuƙar na bi Allah in ko na saba wa Allah babu biyayya gare ku babu biyayya gare ni a kan kuma suka ce halifa na biyu ya ce me za ku yi in na fanɗare sai wani miƙe zaro takobi ce za mu dawo ka- da kai kan hanya aka- da takobi sai ce alhamdulillah da ya zama a cikin al'umma akwai wanda za su dawo da ni a kan nasi to ina kuma an sami mutane ina kuma hadisin kuma an sami shugaba guda ɗaya wani ya fito ya ce ba haka ba ne a kashe shi to kaga yanzu idan shugaba ya fanɗare sai wani ya zaro takobi zai gyara shi kamar kamar yadda halifan halifa na biyu ce ya yi hayar da hamadara cewa aini ko da yake ban- ni ba na ban yadda cewa wani abubuwan da gaske ne ba sun rubuta ne daga baya don abubuwan da suka rubuta alamarorin da suka rubuta amma abin da kai ci shine za ka ga mutum ya zama shek a karanta wa'annan alamarorin domin a nan kwanaki bayan muna karatu dangane da batun hikima akwai hadisi da makaronin yake ce ainihin yake nuna cewa ak- akala yake mai hankali yake da hankalta ta'akko domin mu an an- an- a nan galiba karatun da mutanen mu suke ba su ta'akko suna mankulat ba su yi ma'akulat mankulat su ne abubuwan da aka cicciro an ciro kaza an ciro da kaza ma- ma'ana abin da aka rawaito ruwayoyi in ka tattara su ka zuba to sai ka kawo makuli sai kawo hankali ka sa makula za ka ga cewa to wannan ruwan da wannan in wannan ya zama gaskiya wannan ya zama ƙarya to duk za su tafi to abin da kai ci shine su a littattafan sun ce duk sahihai ne alhali hankali ba zai yadda wannan ya inganta wannan ya inganta in wannan ya zama daidai wannan ba zai zama daidai hankali ba zai gwama su ba akwai abin da yake ba su- sun saba amma ana iya gwama su saboda wani ya kare ne a daidai inda wani ya fara in ka gansu za ka gaba daidai ba ne amma a jere suka zo ba a kwana ba saboda haka in aka hada su za a ga cewa eh wannan ya ƙara aiki a daidai wuri kaza ne wannan ya tsoro saboda haka ba sun yi karo ba ne sun sun tafi a bibiye ne wannan ya bi wannan ko kuma sun haɗu a wani wuri sun rabu a wani wuri in ka da- zauna da'ira guda biyu ɗaya ɗaya shiga ɗaya sai akwai inda suka haɗu amma akwai inda suka rabu amma a sami inda ba su haɗu ba sam sam ba yadda za a yi kuma su haɗu a ce kuma su- suna iya karɓa ba zai yi ba. Sam- wannan hankali ke koyar da wannan sai ya zama su a ruwayansu babu hankali ba su sa hankali in ka ma sa hankali sai su yi garau sai su ce kana neman ka kawo wani abu daban tun da ruwaya ya ce ka amma su ba su kan sa hankalin a abin da ran suke so to an da bai ashura da abubuwa daban-daban wanda dole ne ainihin a kokari a kwakwashe waɗannan abubuwan da aka dabaibaye shi ɗin a watsa a tabbatar da sahi- sahihin magana sannan akan sahihin ne za mu za mu ga darussa masu yawan gaske me yasa ake kokarin a kulle ashura saboda juyi ne imam hussein ya fito yi ya ce ba ya fito fitan sarakai ba ne fitan mai fitan mulki ba ta fi- fi- fitan tinkaho da takama da barna da zalunci a'a ya fito ne domin biɗan gyara al'umman kakansa muhammad sallallahu alaihi wasallam. wanda yake nufin kenan abubuwa sun lalace ke kuma yana son ya umarni da mai kyau ya hana mummuna ya bi tabarkin kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma babansa amirul mu'minin alaihi salam to wannan manufa ta amirul mu'min- eh, ta- ma- ma- manufa ta imam hussein ya karata a falalin karabar inda ya rasa mataimaki ya rasa wanda zai taimake shi a yi wannan aka rutsa da shi yana kiran wa zai taimake shi ya rasa mai taimako to amma a nan ab- a- a- a- abin bai kare ba saboda ha- ab- abin da ya koyar shine kun ga abin da ya bari baya wanda bai haƙa ƙarɗin nan ba shine za- zalunci da asharu ne da batsaro da- da fasad da zurb tinƙaho da takama da barna da zalunci shi ne yawan zu ya yi iko bayan bayan- bayan kashe imam hussein to shi imam hussein ya nuna maka ina ne addini yake ke kasantuwan ya tsaya kyam akan tafarkin addini addinin da ya- da kakansa wanda ya fito do- domin tabbatar har ya ba da jininsa akan haka sai ya zama ta nan aka fahimci wanne ne addini sai yi addinin da Hussein ya zo ceto to kuma kamar da yake faɗi a a- a- a ranar karbala yana faɗa mutane sai a- ya ce annasu ala dini muluki mutane muna nufin da yawan mutane ke akan addinin sarakansu suke su mutane sukan bi mai iko ne kuma addinin mai iko shine addinin su shine daidai kuma har ma suna ganin dil- dalilin da ya sa ma ya zama daidai ne ya sa Allah ya kyale shi ke suna ganin yanzu wannan sarkinsu ya nasara ne suka ce ba wani abin da su karɓa daga wajen husaini illa ya zo ya bi sarkinsu illa ya ta aiki cewa da su in lam yakun dinukum in lam yakun lakum dinun fa kunu ahrar domin balarabe kafin bayanan annabi independent yake hur yantacce ne yana tafiyansa ne a dokan daji yana abin da ya gada kowa ne yana zaman kansa ne ko kana tafiya a dokan daji ka ga gida to gidan ma republic ne in ga mutum shi kadai to republic shi kadai saboda ba wani mai mulki a kansa a warwatsa suke larabawa kowa ne yana harkarsa ba wani sarkin da ya sarrafa akan su suke biya gare shi to zai ce in ba ku da addini to ku zama yantattu kamar yadda kuke kada ya zama yanzu kuma yanzu kuna bin wani domin da balarabe yantacce ne to yanzu ya zo an kafa daula aka zo aka kafa da sunan addini sai ya zo yana da wannan daular aiki ai yana sadaukar da ransa da ko ya koma ya zaman su irin zaman shi yantacce da ya fi mashi alkhairi fiye da yanzu ya zo ya zama bawan wani yana ya zama yana bin wani sakaka a kan karin kawai ya zama a kan haka nan suka sami shahidai har kimanin wajen dubu ɗari da duka shahada a cikinsu to su nan in mulkin banu umayya ya tabbata bayan kashe imam hussein to tambaya su wace riba suka ci wanda aka kashe su a yunkurin tabbatar da daular banu umayya daular yazidu tambaya su wace riba suka ci daular inda ta tabbata din ba su da rai to sai suka amfana ta ina aka bar kasusansu a yashi a daji yanzu in wanda sunansa ya wanzu ne tsine masa ake yi kuma ba wani wanda zai ce shi gashi shi zura'ar ɗayan cikinsu ko ma ya tuna da shi shi kuma a yalansa ko a lokacin iyalansa ma ko fansho ba a wasu ballantana ma su inda suka wanzu da yawansu da suka karɓi kuɗaɗe to ba wanda ya amfana da kuɗi da yawansu ma ainihin iyalansu sun kyamaci dukiyoyin da aka ba su ba wanda ya amfana da dukiyar da ya samu a sanadiyar taimakawa aika to su ci kenan su dai sun ba da ransu wajen wanzar da daular banu umayya daular yazidu sun masarki biyayya umar bin sa'ad ya ya cilla kibiyan farko ya ce a masa shaida wajen sarki annan muka tsaya da karatun cewa shine ya cilla kibiyan farko kun ga yana takarrubi ya zuwa ne ke ya zuwa sarki in ma an ce yana takarrubi ya zuwa ga Allah ne to da jinin Husaini yake takarrubi ya zuwa ga Allah da shekar da jinin Husaini takarin sai wannan wannan mulki yawan ya kuma kafa abin da ya kafa amma addinin da husaini ya zo ceton shi shi ma sai yawan domin kashe imam husaini bai kashe addinin ba sai ya nuna mutane in kana son addini sai yi bi koyarwarsa tun lokacin al'umma ta dare yanzu al'umma ta zama husainawa ne da ya zidawa idan ka ce kai baba husaini ba to kai ba ya zide in ka ce kai baba ya side ba ne baba husai ne ba ne ƙarya kake ba ya zide in ka ce kai ɗan ba ruwanmu ne ƙarya kake ba ya zide kai in ka ce ɗan ɗan ni ɗan komawa gefe ne in kallo ƙarya kake bezi ne duk wanda ya ce shi ɗan ba ruwansa ne bezi ne in ma kana tare da husaini ko kana tare da makiyan husaini wannan ko rabuwan ba a lokacin ne kawai rabu ba har yanzu zancen nan ke har yanzu duba ka gani in dai ba kana bin koyarwar husaini bane bai zide ne kai ba mahallin ba ruwanci a nan ba mahallin baina baina a nan babu raba kafa imma kafafunka na nan ne ko suna can ka yarda ko baka yarda ba domin ko da za ka bi koyarwar hussein za ka ga addini fiyas ya fita in ko ka bi koyarwar da yanzu da ya cakuɗa ko da ke shi ma na annabin ne amma aka cakuɗa da ya yi zidanci kamar yana abin da muka karanta komai da komai duk alheri ranar ashura da ruwayoyin da za ka ga cewa an ce ashura annabi yana azuminsa maratan saboda dama tun jahiliya ana yi maratan kuma ya ga yahudu suna yi maratan kuma bai yi ba maratan ya yi duk kuma sun inganta a matsayin murna ma'ana da akwai azumi a matsayin murna muke nufi domin a ranakun murna akan yi azumi don godiya ga azumi in ban da ranakun idodi da aka hana azumi amma ba ka ba sauran ranakun bukukuwa kamar na maududodi ana azumi a matsayin murna don haka ne ma kowarwayan cewa ashura ba za a azuminsa da unwanin shammati ba sai in aka yi shi da unwanin murna da shammati ke murna an kashe husaini don haka ne ma aka samu ruwaya daga imanin cewa ainihin akan yin wata dora nan sun sha yunwa da kishi amma kafin kafin magariba ainihin sai a sha wani abu mai ɗaci ba mai daɗi ba kamar shayi mara suka ƙasar to kun ga kenan a lokacin da muke wannan zama ya kamata a ce mun karanto da mun sami lokaci da mun karanto mana tiriyan-tiriyan na tarihin abin da ya faru sannan mu zo mu shiga warwara warware bayanai kamar shigen wanda nake yanzu na nuna darussan da ke ciki to wannan naso inda dan tuwatar mu ne dangane da tarbiyyar mu kusai don shi wannan al'amari mutane na ta dan yana shiga musu duhu mene ma'anan ya husai wanda mutane suke cewa shirka ne kuma su da sai wai shirka ne me ya ma'anan ya hussein wa ya ce muku ya hussein yana nufin an bauta hussein ya hussein amsa talbiya domin lokacin da ya fito da nufin jaddada wannan addini aka tare shi a falalin daji ya yi kowa na bidan nasara mai taimako kowanda aka ji har a wa'in tsoraye kamar yadda kiso suka zo musu sun ji kowan daga nesa daga garura daban-daban yana cewa har min nasirin yanzu runa labbaika ya hussein shine ya hussein ma'ana ya hussein mun ansa maka shine ma'anarsa ba mun bauta maka mun ansa kiran wannan kiran me wani kira yayi me ya fito don menene kawar da mene da tabbatar da mene kawar da alfahari da fariya da tinkaho da fasadi da zalunci da kuma bayan kawar da kuma yin gyara a al'umman kakansa da umarni da mai kyau da hana mummuna a dunkule dawo da addinin kakansa gardan jarida wannan da a ce ya sami mataimaka da me ya faru tambaya da a ce mutane da ya fito sai suka taimake shi tun a madina sai suka bi shi a makama a ce jama'a suka ce a lalle suka taimake shi sai je kufa mutanen da suka rubuto masa duk sai suka fito suka taimake shi wanda suka rubuto masa din nan kimanin mutum takardu suna ta zuwa har tun ana kidaya su da ɗarura har aka fara kidaya su da dubbai takardun kawa wanda aka rubuto masa kowa ne da ɗaiɗai kun mutane da gungun mutane suna cewa muna tare da kai to da da gaske ne kamar yadda suka ce suna tare da shi yayin suka zo suka taimake shi da ba a yi masa ba amma sai mai faru sai ya zama waɗanda suka kira shi sun zo su yaƙe shi akwai akwai akwai wani wani wani shirme da dukan ta ji mutane sa ta wai shi a suka gashe uzaini wai su suka kira wai ai ya tabbata ma littafin sun ce wanda suka kira shi ne su suka su suka zo suka gashe shi to na'am su suka kira shi saboda haka lokacin da suka kira shi in ka gada ma kana ya ce musu shi'a tun da sun kira shi sun ce mun goyi bayan ko amma lokacin da suka zo kashe shi sun kashe shi a matsayin menene magoya bayansa amma magoya bayan wane yawa sun kowa magoya bayan yazidu sun canza zam'iya ne yanzu idan mutum da can dan pdp ne sai ya koma apc to yanzu dan pdp ne to idan dan ɗaya daga cikin fifofin nan ya koma pdp ya balle daga apc ya koma pdp yanzu dan apc ne yanzu ma ba in ma kun ce wannan to ya kashe ba misali yanzu ga misali yanzu da yawan yan izala da can ba yan dariƙa ba ne to har yanzu yan dariƙan ne to kakan tun da sun naka ne sai mu ce sai mu ce musu yan dariƙa tun da can sun dariƙa suka bari da can suna wani yana dariƙan tijjaniya ya koma yana dariƙan izala da yana ƙadiriya dariƙan ƙadiriya ya koma yana dariƙan izala saboda aka dan ɗariƙan izala in kace mishi in kace mishi dan ɗariƙan tajaniya za ku yi rigima zai ce ai tun da ne bar wannan ɗariƙan ya kama ɗariƙan izala saboda haka masu cewa waɗanda suka kashe Hussaini shi'a ne sai mu ce musu to su ma 'yan ɗariƙa za su ce a ce da can kai ba mushriki ne ba kana yin salatin annabi wadacin ba ka yi salatul fati lokacin da kake mushriki ko ba ka bane to yanzu kuma da da ka koma ba izali to sai kuma a sake ce maka kana na a yadda kake da to su wa'annan wa'anda wa'anda kuke ce mu shi'a din to da can haka ne su suka ce Husaini ya zo amma mu ba mu tsammanin sunan su shi'a ne don ba su san ma'anan bin husainin da suka yi ba wala Allah da yawansu sun rubuta ma husaini ne suna son ya zo ya zama sarki su bi su biyayya gare shi su sami abubuwa haka ma wanda suka bi imam husaini daga makka da yawa du da wanda ya dauka a garuruwa da suka ga abin ya zama yaki su suka gudu sun dauka zai tafi gari ne a karbe shi lafiya lau jama'a duk ai da fifi a bi shi to su kuma sai su sami matsayi to suka ga abin ya zama ba haka ba sai suka balle haka kuma masu sukuni na birnin kufa wanda suke da gidaje da gonakai da suka ga abin ya zarme za su mutu ne sai suka fasa za su rasa ko ba su mutu ko za su rasa dukiyoyinsu za su rasa gidajensu da business ɗinsu sai suka koma suka zama koya bayan yanzu kaga wannan su ba su fahimci biyayya ga imam a matsayin shine shugaba ba su ɗauka shi ne su suna neman shugaba ne na siyasa amma waɗanda suka fahimci imam Hussein a matsayin shi ne wanda ak- wajibi ne a masa da'a su sun bi shi ai. hatta daga cikin kufa ɗin waɗansu wayansu daga irin su habib bin mazahir da muslim bin ausaja ai suna zaune a kufa ne sun fita ne suka bi suka bi imam Hussein ɗaya daga cikinsu ya ga ɗaya a- a kasuwa ya ce mene na ganka da ya ce ai na- ya yi mafarki ne ya ga sai da zahara ta ce ya yi ya yi- ya yi turi don sukan tura gemu bari da da turare mai mai wannan da sai ce shi ne sai ya zo ya sai turaren da zai tura gemunsa sai ya ce masa ai ɗan ya ce masa ai ba haka ba ne ba rinin da take so ka yi ba ke ɗanta ne ga shi nan ya zo ka je ka tura gemunka da jini jini wajen kare shi don ka sami aljanna ya ce wallahi wannan shi ne yanzu ya gane ma ma'ana sai ya fasa siyan turaren tura gemu ya je bi husaini aka ko tura tu- tura gemunsa da jinin kansa to kaga aka daga cikin kuba akwai wanda suka ji suka bi imam hussein kaga su ne wanda suka san ma'anan imam hussein to wa- wani ma irin wannan motar wannan wani wata makarantar islamiyya ne ana yara aka ce aka ce masu ai shi suka kashe hussein Wan- amma wannan wawa yake faɗi sai dai na ga- a net ma na ga wasu rubuta haka nan wasu wasu irin wannan sa'in su wai ai gashi ya tabbata tare ta fasu ce wanda suka kira hussein su suka kashe shi saboda kaga su shi an zai ce "Mhm." to su wata yarinya a islamiyya da wan- da shi malamin islamiyya ya ce ai yan shi'a suka kashe husaini sai ta ce to wa'anda aka kashe suna kare husaini su kuma yan menene sai tisha ya yi turus wanda suka wanda suka mutu tare da husaini ana ka- suna kare shi su kuma yan menene in wancan da su suka kaso kashe sunan su shi'a to su kuma wanda suka mutu tare da husaini su kuma sunan su menene su ma shi'a wayannan shi a Hussein ne su an kashe su tare da Hussein to wayancan kuma da suka kashe su ma wai shi a Hussein ne wannan wani irin bauta ne haka kamar da ke ce muku ji- eh, mutanen nan ba sun yi gibin abu ne don jiya na yi- eh, na faɗi maganan nan ne da daddare da daddare kafin mu tashi na ce mutanen nan a shekaran jiya da daddare sun tsaya akan hanyar komawa mu gida da bindigogi da nufin in su za su buɗe mana wuta a lokacin da nake magana ashe suna jiran mu domin su- mun kauce mu hanyar da suka bi su- suka suka aje masu bindigogin muka bi wata to sai suka bi wannan da muka bin jiya kuma da daddare sai suka dasa wani abu sai suka dawo kuma suka tsaya a wannan han- ɗaya hanyar wato kowanne aka biyo dai sun shirya to kuma abin rashin kunya ma har da wani ma ya zo yana tambayan wannan malam ya wuce sai ce- sai ce masa "Eh, ya wuce sai ya dariya ya san bai wuce ba sai suka je wajen post office suka yi parking motar su nafsin mota jib mai tinted an ɗauki lambar ta an san ma abotanta suna jin mun fito suka danna a guji suka je suka ɗauki position to sai muka sake kauce musu muka fita wata hanya ga alama ebele jonathan a ya- ya tsaya tsayin daka kashe 'ya'yana uku bai ishe shi ba har ni ma sai ya kashe yanzu yanzu- da can idan mu- idan suka yi plan muka gano mukan ga sun ɗauki amma wannan sai na sha mamakin da sun san an gano plan ɗin amma sun tsaya tsayin daka abinka kuma da kawar suna son yadda za su kisa ne su arce don haka suke neman wuraren da yake da escape route kuma suke bukatan dare suna bukatan ya zama sun sa goshin motansu a daidai wata hanya ta yadda in suka yi harbin za su uku sai shafawa sai makin wurare to tun da ke mun bi ta wata hanya in sun je sun dasa wani abu a wurin kowanne aka bi to ban san kowa yau ma za su sake yi ba a biya su miliyoyinsu illa iyaka to da yake dama sunnan kenan ba wani magana illa kisa kisa ne kawai lagayo ba su taɓa dama mai da ba mu tsammanin za su yi tunanin su yi wani abu amma ko mai kisa wani lokaci yakan fara tunanin cewa what about in kisa ɗin ya juye kanka so amma sana ganin tunan ma ma- matsawar bindiga ce su suke da ita ita za su yi amfani da mu kuma abin da muke ce musu eh kuna da bindiga ba mu ce ba ku da ita amma ba bindiga take yin komai kuma akwai ubangiji mai iko da komi da ko- kowa da komi da ba don akwai shi ba da don bayan ikonsa ba da ba zai yi ya zama kun kun kun gaza kan duk abin da kuke nufin yi nake da kamar mutanen in suka yi yunkuri suka ga ya kiwa ya kamata su san cewa akwai wani iko a na mutum zan iya cewa to ai sun iya kashe wasu in ce ya haka ne haka ne wa ma ta sha'una illa in sha Allah haka Allah ya so mun yarda da hukunci Allah amma kuma muna da wani tabbaci guda nasara in sha Allah mu ke da ita kuma muna roƙon Allah ta'ala ya- ya mana maganin ku sharorin da kuke kukullawa ya maida shi a kawo kanku Allah masu bidan musulmi da musulunci da sharri Allah ka maida musu sharorin su a kawo kansu Allah ka kare mu da kariyanka ka kiyaye mu da kiyayenka ka taimake mu da taimakonka ka sa mu a cikin ajin masu talbiya na Imam Hussein da amsa labbaika ya Hussein صلى الله على محمد وآل الطاهرين motar waye ita ce ya kamata a security ba daidai ba ne ko ko an yi kusa da ita da take mutum ya yi kusa da ita ne wurin kofar ne amma an shi shi shiga, security sai an an taba sai wani ya taba ba tare da authority ba security ya kamata ya mu amma ba kawai ta- tana yawan mana ihu a nan